على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه. قواعد شافنا نعم شافنا شاؤكم na sha biyar to namu zai zama na sha shida babun ke sahu lami la su da fi wannan babi ne da yake bayani cikin rafkanuwar da babu sujada a cikinsa ga shi dai rafkanuwa ce ta rage wanda wata rafkanuwar ce kabili za a yi amma ita wannan duk abin da ya faru a ciki ba a yin sujada kabili wa man taraka duk wanda ya barta bi ma'ana ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa salatuhu tammatun sallarsa cikakkiya ce li'annaha sunnatun gairu mu'akkada domin ita wannan sunna ce watan abar ƙarfafawa bata kai sunna mai ƙarfi da za a mata ƙabli ko ba a ba saboda haka duk wanda ya barta da rabkanuwa sallarsa ta cika kai ko da gangan ne sai dai aka yayi asarar lada amma ba za a ce sallaka ta ɓaci ko sai yayi wata sujada ba na farko ya ce wa mun da sai ka kabira salwahi bakar wanda ya manta kabbara ɗaya min gari ka kabiratul ihrami wanda ba kabbarar harama ba daga cikin sauran kabbarorin sallah banda kabbarar harama in mutum ya mata kabbara ɗaya a cikin kabbarori da mantuwa babu sujada gare shi aw sami Allahu liman hamidahu ko kuma yan manta fadin sami Allahu liman hamidahu marratan wahida shi ma marra daya babu sujada a gare shi aw alqunut ko yan manta karatun alqunut da ake yi a sallar asuba shi ma babu sujada gare shi aw raf'a yadayn ko yan manta daga hannaye guda biyu inda ihrami yayi kabbarar harama aw ta ya nina ko kuma ya manta damaitawa lokacin sallama ka gane ai amma abin da ya fi dacewa a ta'amin ko na ku ta ya ne ko ta'amin eh barka da zuwa alhamdulillah masha Allah ya mutanen gida alhamdulillah أو التيامين كاسر التأمين شيء فدم آمين بايم فاتحة التيامن شيء كما شيء داميتا to shi shi da mai ta kam ai tare da sallama ne an riga ka sallame kam duk wani abu ai a wajen sallah yake ba maganar yin sujjada to at-ta'aminu din ya fi at-ta'aminu shine yin fadin amin inda an kawo batun al-qunut kaga mustahabi ce shi ma at-ta'aminu yin amin shi ma mustahabi ne at-ta'aminu din ya fi mutumin da ya manta fadin amin bayan fatiha babu sujjada gare shi أو التسبيح كوي من تسبيح في ركوع أشكي ركوع أو الدعاء كوي من تهين الدعاء في سجود أشكي سجادة أو اللهم ربنا ولك الحمد كوي من تفضل اللهم ربنا ولك الحمد ذكر وأن فلا شيء عليه في جميع ذلك ba komai na sujada a gare shi cikin dukkan waɗannan abubuwa da annaha sunnatullah yasjudu laha ko la yusjadu laha yawa dole na kawa to na ku ya fi kyau li'annaha sunnatu la yusjadu laha ba a yi sujada gare ta in ka ce la yusjadu laha ba ya sujada gare ta ciwa kaga ai ba faɗa ba tun a farko ko la yusjadu laha ba a sujjada gare ta sunna ce amma kuma ba ta kai ai mata sujjada ba wa in sajada laha in ko yayi sujjada qabli ga wannan ɗayan abubuwa faɗalar salatu sallata ta ɓaci abin da ya faru bai ka a yi sujjada ba shi kuma ya ƙara sujjada sujjada ko rukuni ce a cikin sallah kaga ya yi ƙarin rukuni daga cikin rukunan sallah kuma ba da rafkanuwa ba da me da jahilci shi ba za ka kai masa ganganci ba eh wai kokarin gyara yake yi kuma sai gyaran gangan abdunawa yawwa duk wanda ya sujjada taraf kanuwa shine sujjada kabri dan gani yayi rage amma kuma ɗaya daga cikin abubuwan ne ya rage to sallarsa ta baci in ta hasu sahawu nabi la sujuda lahu rab kanuwa wanda babu sujjada gare shi ya tike alhamdulillah sai ne akadar fadi barka da kuma bara da lafiya alhamdulillah je kai da kawo mana ita ce Allah ya saka da alheri tashi na ashirin da bakwai to ina za mu tashi na'am wa sunanuhu sunnonin taimama tasbidu sa'idi sabunta bugun ƙasa biya dahi domin shafar hannayensa bayan ka yi bugun farko na farilla ka shafi fuska to an sunnanta maka ka sake bugun ƙasa na biyu domin shafar hannaye wa masu ma bainar ku aini wani mirfa aini da shafar abin da yake tsakanin wuyan hannaye guda biyu da kuma gwiwoyin hannaye daga nan zuwa nan sunna ne amma fa a taimama a alwala farulla ne wa aidiya kuma ilal marafi amma a taimama shafar iya nan ka gane ai wamsahu bi wujuhikum wa aydikum Allah yake da hannu nan ku shine yadu ko yawa nan shine yadu a shari'a السارق والسارقة فقدعوا أيديهما ku yanke hannayensu kaga nan ake yankewa to da Allah ya ce wa aydiyakum da hannayenku nan ilal marafiqi har zuwa gwiwoyin hannaye amma a taimama wa musahu bi wujuhikum wa aydikum yace bai ta ilal marafiqi to sai ya zama amma sunna ta kawo manzo Allah da yayi shafar ya wuce har zuwa gwiwar hannu to shafar tsakanin wuyan hannu da gwiwar hannu a taimama sunna ne wattartibu da jeran ta shafa ka gane ai ka fara shafar fuska sannan ka shafa hannun dama sannan ka shafa hannun hagu wannan sunna ne kamar yadda Allah ya jeran su a Qur'ani yace wamsahu bi wujuhikum ta fara ambata to kai ma ka jera yadda Allah ya jera ka fara shafar fuskar sannan wa aidikum ka shafa hannaye jerantawan sunna ne alhamdulillah sai ne mai ashimawu ya fito izziya shafi talatin da nawa talatin da uku ne to ina za mu tashi asfalisu ne ko kuwa ko arrabi'u arrabi'u abu na hudu daga cikin nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala na hudu shine al asbabu dalilai bi ma'ana asbabul ahadath wa hiya salasa ita ko asbab din nan guda uku ce al awwal na farko lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi shafar wanda ake samun jin daɗi bilamsihi a dalilin shafarsa bil'ada cikin al'ada duk wani jiki wanda a al'ada idan aka taɓa jikin nan ana iya samun jin daɗi kan zaune kamar mata mutum ya shafi matarsa ta aure wal amati da kuyanga da aka halatta masa wanda ya yi saɗaka da ita amma da sharaɗi in kasadar lazzata in yayi nufin jin daɗi lokacin shafar wawaje da ha kuma ya samu jin daɗin yayi nufin jin daɗin kuma ya samu jin daɗin to alwala ta warware aula ko kuma bai samu jin daɗin ba in dai yayi nufin wato kasadar lazzata wallan ya ji da hakin shi da kawai dunkule ma yake aula kasadar lazzata wa wajadaha yayi nufin jin dadi ya samu jin dadin aula ko kuma yayi nufin jin dadin amma bai samu jin dadin ba to niyyar jin dadin nan ta warware masa alwala aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadin min gari kasibin ba tare da nufi ba ba tare da niyya ba shafar da yayi ko aka shafe shi shi bai niyyar jin dadi ba amma sai kuma ya ji dadi na sha'awa to samuwar jin dadin ana ita ta warware alwala illa alqublata fil fami sai dai sun ba cikin baki ya sun baci matarsa ko ku yankarsa baki da baki to fa inna ha ita wannan sun ba cikin baki tankudu tana warware ala mutlaqan take ba kaidi ba maganar kafadan lazzata aula din ko kuma wajadan lazzata aula yajida duka babu wannan in dai baki ne amma in kuncinta ya tsotsa ko goshi ko hannu to wannan wancan sharaɗin yana aiki amma in dai tulfani cikin baki ne to kawai yana warware ala mutlaqan fala yura'a fiha lazatu ba a kiyayewa jin daɗi cikin ta duk wanda kaga yayi wa mace sun ba a baki to dama sha'awa ya nufa babu maganar cewa ai na al'ada ne. Dama mu ba al'ada mu bace ai Hausa Fulani da sauran Larabawa da suke da wannan yau zai su kwaci goshi ce hannu wannan na tausayi ne ko na al'ada. To amma baki da baki ko su da al'ada su ce wannan kadai ta bangaren sha'awa aka san wannan. Saboda haka fala tura fi halazzatu ba a kiyaye wani jin daɗi cikinta in dai an yi kawai an ji daɗi. ko ba a ji daɗin ba to dama da niyyar jin daɗin aka yi alwala ta warware ya ce wa na faɗin mu zai mai da mu baya ya yi mana fashin baki yawa faɗin mu da muka ce lamfi man tujadul lazatu bi lamfi adatan shafar wanda ake samun jin daɗi da shafarsa ga al'ada to yace ihtirazan a kiyaye min man la tujadul lazatu bi lamfihi ga wanda ba a samun jin daɗi a dalilin shafar sa'adatan da al'ada. Fa inna haka sani ta wannan shafar la tanqudu ba ta warware alwala. In dai al'ada ta ɗan adam dan an shafi irin wannan jikin ba a samun jin daɗi idan mutum ya shafa alwala ba ta warwarewa yace kasta giratin da ki la kishtaha kamar karamar yarinya wacce ba a sha'awarta wata wato bata kai ayi sha'awarta ba dan ya dauke ta ko ya taba jikinta ko ya sumbaci jikin da wannan baya warware alwala wal muharrami da muharramiya malam nan ya rangwanta amma shi ne aka yi cewa walau min muharrami ai ya sa akwai mutanen manza shi mai ziya yana yi wa musulmi kyakkyawan zato ba nufin mumini na khair ba mutumin da za a ce ya taba jikin uwarsa ya ji daɗi ko ya taba da niyyar jin daɗi ko a ce ya taba jikin yarsa ko shakikiyarsa ko da ajiya ko da umiya ko gwaggwansa ko innarsa ko matar ubansa wacce take muharramiya wanda Allah ta huri masu alaikum ummahatukum wa banadukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti har zuwa karshe musulmi dai na kirki ba zai taba jikin waɗannan ya ce ya ji daɗi da wannan malami yayi la'akari dama muharrami ya ga mutanen kirki ba maganar jin daɗi tare da su amma shi mai azkari ya duba cikin mutane akwai na banza saboda haka yake maka kai walau min muharrami eh ko da muharrami ya ce ya shafa da niyyar jin daɗi ko ya shafa ya ji daɗin kawai ya warware alwala sai ma ya ce maka kal'unni kamar uwa mutumin kirki dai ba ya taɓa uwa ya ce ya ji daɗi wal binti da ya wal ukhti da yar uwa to alhamdulillah cikin asbabu mun yi ɗaya fa kar ka ga sai asani ko al'awwalu kai da tan daga nawaqin wudu'i ne a cikin asbabul ahadasi ne alhamdulillah sai ne misalan shaji shafi na nawa ba wanda ya buɗe to ɗari biyar da ashirin da biyar samuru dani da jerin bugu ina ina za mu tashi wa man iktara ma'una wanda ya dauki hayar abin amfani ka gane ai au gairahu ko waninsa abin amfani kamar tukunya eh, ko wani wulbaro ko wani drum kuma menene dai abin da ake amfani da shi ya ɗauka haya ko sufuri au gairahu ko waninsa fala da mana alaihi babu biya a kansa fi halakihi biyadihi cikin hallakar wannan abun a hannunsa Eh, yana ya ɗauki hayan fartanya yana noma sai ta karye to ba zai biya ba ko ya ɗauki hayar tukunya sai ta fashe ba zai biya ba eh ko gasali ko ma menene inda dama ai dole yau da gobe wannan abin zai lalace ka gane wannan kenan ko kuma ya ɗauki hayar abin amfani sai aka sace ko ya ƙone in dai ba ta'adda yayi ba tsautsayi ya fada abin ya lalace ko ya bata to fala ba mana alaihi babu biya wannan abun a kansa fi halakihi cikin halakar abin da ya ji a hannu wa huwa musaddaqun kuma shi abin gaskantawa ne anan duk abin da ya zo ya fada abin nan da na ɗauka haya ya gudu ko ya bata ko an sace ko an yi gobara ya ƙone ko na neme shi na rasa duk abin da ya zo da shi musaddaqun abun gaskatawa ne illa an ya tabayyana kazibuhu sai dai in karesa ta bayyana ya dauki hayar doki ko jaki ya je ya sayar sai aka ce ai an gan shi ya kai jakin nan garin alkali ya sayar ka wannan karesa ta bayyana yau ya zo ce muku ai ya bata ko an sace ko ya gudu wannan kam zai biya wasunna'u masu sana'ar hannu yadda na asani'u as-sunna'u ba mu nuna masu biya ne lima gabu alai ga abin da suka koye shi tun farko ma shari'a ba ta ce abin da ya bata a hannunsu ko abin da a abin da suka koye in dai mai sana'a ne ka kawo masa yadi ya dinka ma ko ya rina ko ka kawo masa karfe ya kera ma ko mai saka ne ka kawo ya ma saka da ka zo sai ta ai abin nan ya bata ko an sace a to za su biya wannan abin da aka ba su sana'antawa mala yace amiluhu bi ajri sun aikata shi ne wannan sana'a sun aikata ta da lada biya za ka yi au bi gari ajrin ko ba tare da biyan lada ba yace kawo sun kama yadin kyauta ka dawo gobe sai ce ai an sace wannan ya biya ka ko da kyauta ce zai ma wala da mana amma babu biya ala sahibil hammami ga ma'abocin bayan gida ko lojin ko hotel ka shiga bayan gida ka jefar da kuɗi wani ya shigo bayan ka fita ya ɗauka ba za ka sai mai bayan gidan nan shi zai biya ko lojin ka kama ka kwana ka fita wani ya shigo ya yi sata ko kana ciki aka yi sata mai wannan masaukin bakin ba zai biya ba wala ba mana ala sahibin safina haka nan babu biya ga ma'abocin jirgin ruwa eh to mota ma za ta shigo jirgin ruwa ne ka shiga da kayanka sai kayan ya fada ruwa to mai jirgin ruwa ba zai biya ba amma mai askari yace idan ya zama lodi ne ya mar yawa kuma igiyar ruwa ta taso ko ta guguwa a teku aka gafa in ba a rage masa nauyi ba to jirgin zai nutse kowa ma ya hallaka sai aka ce to dole sai an rage kaya kasan dai ba za a rage mutane to duk kayan da aka jefa a teku gwargwadon abin da jirgi zai daidaita ba zai nutse ba to wannan za a raba asarar kayan na akan duk wanda yake cikin jirgin ruwa wannan haka ne askari ya kawo amma in kayan ka ne kawai ya sai ya fada ruwa to mai jirgin ruwa ba zai biya ba asara ce kuma ta shafe ka kuma dole ka biya shi amma ma da ce wala kira lahu ba za a biya shi kuɗin kuɗin fito ba illa alal balagi sai ya kai ka gaci sai ka taka tudu eh tun da jirgin ruwa in ka shige shi sai abin da Allah ya kamar jirgin sama ne to a ka'ida ba a biyan kuɗin fito har sai an tsallaka sai ya kai ka zaɓa amma yanzu kuma mutane sun lalace da yawa yanzu in ya tsallaka wani ba zai yi ba ko to kaga sai ya gudu kuma kai kai wahalar banza ce eh eh Mm. kaji cin amana to kaga irin wannan shari'a zamani na ka abu da hukunci yakan canza kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz ya ga mana ya cikin risala ya kawo yace tahaddusu lin nasu aqdiya da qadri ma ahdathuhu min al-kutub ko ai risala ya kawo yace yanzu Umar dan Abdul Aziz yace sabon hukunci wanda babu shi a zamanin manzon Allah ko sahabbai ana kirkiro shi ga mutane da gwargwado abin da suka fare shi na fajirci ko na laifuffuka don ba ba mutane sai laifi haka kawai a ce ai ba hukunta a Qur'ani da hadisi kuma a ce ba za a hukunta su ba to tun da abin in abin ya zama cewa su masu jirgin suna cutuwa tsallakan mutum da kayansa amma kuma a ƙarshe a ga ai ta rikici ko masu a daidaita sahun nan ko nafif za a ga da yawa in mutum ya sauka an tsaya ana ta ceto ku tun farko da an yi magana an ja shi kuɗin ka ga duk ba za a yi ba yawwa wala ba sa bi shirkati bil abdan babu laifi da yin tarayya da jukkuna jiki da jiki ka gane mu zo mu yi noma abinda muka girba mu raba iza amila in dai sun yi wannan aiki su su biyu fi maudu'in wahidin a guri ɗaya gonar guda ɗaya ce za su haɗu su noma ta amalan wahidan kuma aikin guda ɗaya ne tare za su yi sassabe su yi toyi in an yi ruwan shuka su yi shuka in ya isa noma su zo su yi noma in ya isa rage su zo su yi rage in ya isa maimai su yi maimai su yi girbi su yanke su tare su sheke a ƙarshe abin da suka samu su raba. Au musa ƙariban ko kuma aikin ya kusanci juna. E, ni zan yi sassabe kai ka yi shuka. To sai a duba ƙimar sassabe da ƙimar yin shuka in ya yi kusa da juna. To babu laifi an yi rangwame. Ina fata an gane. Ko ni zan yi noma firi kai kuma ka yi maimai. In ya yi kusa da juna shi kenan babu laifi. Amma da ka san firi ya huya. in dai dankare ne ba noman shanu za a bi ba. Wata zuwan sharikatu bil amwal sannan yin tarayya ko musharaka da dukiyoyi yana halarta. Ka kawo kuɗi na kawo kuɗi mu haɗa mu yi kasuwanci abin da muka samu na riba sai mu raba. Ala a bisa an ya kuna ribu bai na huma riban zai kasance tsakanin su. Mu kadari ma a kare da kullu wahidin min huma amma riban da gwargwadon abin da kowannen su ya fitar in wannan ya ba da dubu ɗari wancan ya ba da dubu ɗari biyu to ribar da aka samu za a raba uku bai dubu ɗari a bashi sulusun riba bai dubu ɗari biyu a bashi sulusani yawa uwar kuɗi ba za ta saba kuma riba ta daidaita ba haka an zalunci wanda ya ba da kaso mafi tsoka wal amalu alaihi ma aikin juya dukiyar kuma yana kansa su su biyu bi kadari ma sharaɗa da gwargwado abin da suka sharɗanta wa kawo su mila ribi bi kulli wahidin da gariban da za a ba kowane ɗayan su alhamdulillah to wala yajuzu ay khalifa ra'sul mali baya halatta uwar kuɗin ta saba wa yastawiya bi ribi amma kuma su daidaita a cikin riba a wannan bai halatta ba in dai uwar kuɗi ta saba to dole riba ma ta saba shine yace bi qadari ma akhraja kullu wahidin minhuma to alhamdulillah sai kuke kira ba sai menene yau mala yakub ya zo da hashatul adawi haka da ya mu ya ce zai yi bulaguro akari shafi na nawa dari hudu da nawa muna cikin kitabul wasaya ko na za mu tashi kana za mu tashi ɗari hudu da ashirin da nawa da ashirin da uku a tsira ta ƙarshe wa bi misli nasibi ibnihi idan yayi wasici ga wani da abin da yake misalin rabon ɗansa namiji ina fata an gane bil kulli ga dukkan wanda yayi wa wasici ne ko kuma au ahadi ibnaihi to shi kenan wa bi misali nasibi ibnihi idan yayi wasici yace in na mutu wane a bashi misalin rabon gadon ɗana namiji guda ɗaya to bil kulli da dukkan abin da aka ba wa ɗa namiji shi ma haka za a ba wa in bai wuce sulusi ba au ne au ahadi ibnaihi ko ko kuma ya ce ya yi wasisi abinda za a ba wa ɗayan ‘ya'yayensa guda biyu idan ‘ya'yan kwaya biyu ne dama ya san su zai mutu ya bari kai ku tashi a da su mutu mutu tashi aka ce ka tashi ba ka gane ai bin nisfi to fa za a ba shi nisfi tunda ko na ɗa namiji ai yana samun ne nisfi ba a wannan ƙaunin to aka ba shi nisfi kuma haka ai ya wuce su da shi saboda haka aka ce wakila aka ce yuj'alu za a sanya wannan wanda aka yi wa wasisi ka ibnin za'idin kamar ɗa ne da ya ƙaru na uku kaga za a ba shi sulusi ke eh wancan ƙaunin in ya ce ɗayan ɗayayensa guda biyu to bin nufi rabin abin da ɗa ɗaya ya samu za a ba shi kaga rubuce shi ne ma'anar bin nufi sai ɗansa ɗaya dama su biyu ne ibnai to sai a bashi nisufin abin da ɗa namiji ya samu kaga shi ne rubuce nan tunda su biyu ne suka raba rabi rabi to shi ɗin zai shigo ciki sai a bashi nisufin abin da ɗa ɗaya zai samu sannan su sai su raba sauran abin da ya rage a nisufi da kuma rubu an kasa hudu ko an aka kasa hudu su biyu kowane ɗaya daga cikin su ba biyu zai samu ba to aka ta shi wannan a bashi rabin abin da ɗa ɗaya zai samu ya a cikin hudu to su za su haɗa uku kenan sai su raba su biyu ƙauli na biyu kuma ka sai a yuji alu ka ibinin za'ili za a san ya fi kamar ɗa ɗaya ne da ya ƙaru kaga za a bashi tudu shi ke wancan ƙauli na farko rubu zai samu don zai samu rabin ɗa ɗaya ne wannan kuma zai samu sulusi ne inda su biyu ne aka sanya shi kamar ɗa ɗaya ya ƙaru sun zama uku kaga za a raba dukiyar uku tsakanin su daidai wa daida dama kuma baya wuce ne sulusi to dama kuma gashi sulusin ya samu wa bi misli nasibi ahadi wa rasatihi in yace a bashi misalin laban ɗayan magadansa bai yi bayani ba can ya ce ibnu ai ibnai an san nau'in magajin raban ɗa yake magana. To ne yake kawai in na mutu wani a bashi misalin raban ɗaya daga cikin magadana. wa hum muktalifuna kuma magadan nasa mabambanta ne akwai uwa akwai uba akwai da ko ba da ko ko akwai jika in mace ce akwai miji eh idan namiji wasu kira akwai mata kaga magadan sa mabambanta ne to ya za a yi kuma ya ce a bashi rabon ɗaya daga cikin magadansa ba wai ɗaya daga cikin ƴaƴayensa to wani kusanmu za a raba dukiya na al'adar ru'usihim a bisa adadin kawunan ba yi wuɗa samun sai a bashi rabo ɗaya ina ba ta an gani idan aka ce mata ce alal misali da uwa da ƴaƴaye to idan aka duba abin da kowa zai samu a cikinsu to sai a ce nawa za a buga yadda ko yadda rabon kowa zai fita in aka ce sai an buga sha shida ne alal misali ko sha takwas ko ashirin da biyu ko ashirin da hudu ko ashirin da shida to wannan ashirin da ɗin shi za a ba shi ɗaya a ciki ya fita ka gane ya za a yi auni ne a ƙala ɗaya a ciki shi ne kai maka yawa shi ne abin da za a ba shi kaga ai wannan abin da aka ba shi tun da auni aka yi ya shafi kowa a can tun da zai bai ayyana cewa rabon mata ko rabon uba ko rabon uwa ko rabon ɗa ko na ɗan uwa ko makamancinsa wa yusabu sai a yi masa rabo wa bisani idan ya ce in na mutu a bawa ne rabo da sai misali musibi a hadi wa rasati ba kawai in an tashi gadon nan wani ma a bashi wani kaso kawai ya yi shiru a bai ayyana kuma irin kason ba au juz'in majhulin ko kuma wani yanki da aka jarita yace idan na mutu a gonan nan a bawa ne wani yanki bai ce sulusun gonar ko rubu'i ko sudufi ko sumuni ko ushiri ba au nasibin ko kuma ya ce a a ba da wani rabo shi ma majhuli to wakila aka ce a sumunu za a ba shi sumuni ne kamar matar aure ko tunda a gado babu tusi'i babu ushiri yawwa ƙololuwa dai rago mafi ƙanƙanta shi ne zumuni to shi ke tun da ya bayar abin a rufe sai a ɗauki rago mafi ƙanƙanta a bashi wakila wani ƙwala ka sai a sudu su a bashi sudu a gane ai shi ne rabo na asali na tushe ita mata ai aure ne ya kawo ta ba na sama ba ce wakila aka ce samun min tashihiha a za a ba shi rabo ne daga ingantuwarta ita mas'ala idan aka buga kamar yadda muka faɗa a can kenan ko nawa aka buga su a sai a ƙara ɗaya abin da ya ƙaru shi za a ba shi amma fa da sharaɗin tafiya ɗin la yujawiyu sulusa ba zai ƙetare sulusi ba wa bi alfi in yayi wasiya cewa wani a bashi dubu fatalifal malu siwa sai kudin ya hallaka kafin ya mutu sai dubun ce kawai ta rage lahu sulusu wato za a ba shi sulusun dubu shi ya ɗari uku da talatin da uku da ɗigo nawa da ɗigo uku ya ce a ba shi dubu lokacin dubban da yawa to kuma ana nan ana nan jinya tana ci iyali suna ci ba a juya dukiya har kuma kudin ya kare sai dubu to za a bayi sulusunta wa bijuzi'in musamman idan ya yi wasu ci da wani yanki abin ambato ba majhuli ba lahu musammahu za a ba shi abin da aka ambata din nuna baki daga abin da ya rage wa bi mu'ayyanin ko in yi wasiya da wani abin ayyanawa to ma bakiyan minhu abin da ya saura daga gare shi shi za a ba shi wa bi siyabi in yace in na mutu a ba wa na tufafi na ma mata ana wanda ya mutu ya bari a jikinsa ita za a cire a ba shi tufafin da yake jikinsa shine shine naka ai wancan na magada ne wa bi sulusihi idan yace illa mutu abawa na sulusi ɗaya bisa uku walahu malun la ya'lamuhu amma yana da dukiyar da shi kansa bai san yawanta ba kuma yace inna mutu abawa na sulusin abin da na bari walahu sulusul ma'lum za a ba wa na sulusin iya abin da aka sani sauran abin da ya bayyana ba za a ba shi komai a ciki ka gane bayan ya mutu an ba wancan sulusin abin da aka sani ko kuma aka ce ai yana da kamfani a a Ingila ko yana da wata yana da wani gida a Germany ko a America to wannan baya cikin wasiya wa bi adi abidihi in yi wasici da ɗayan bayinsa yana da bayi da yawa amma bai ayyana ba shi in na mutu a bawa na bawa ɗaya daga cikin bayina au ma shi yake ko dabbobinsa yana da shanu yana da tumakai da awakai ko shanun ne zalla ko laƙuma zalla ko tumakai zalla amma bai ayyana cewa a bashi kaza ba yake kawai a bashi ɗaya daga cikin dabbobinsa to menene nisbatuhu ila nau'ihi ko ko ba haka bane eh bil qima ko nasabtahu ne kai mai rabon gado nasabtahu za ka danganta shi ila nau'ihi zuwa ga nau'insa bil qimati da qima sai duba wani irin dabba yake da shi idan dabbobin mabambanta ne to idan nau'i uku ne to kowane sai a yi kimarsa a ciro sulufin kowane nau'i to alhamdulillah sai mu tashi wajen mu'ayyanin zubairi sai ne annahu alwadi kuma la alqasin da yin zaka ba shafi to mun gaba alƙawa'id ko muna ciki to na nawa za mu tashi ƙa'ida ta saba'in da shida eh dama na saba'in da hudu da na saba'in da biyar muka yi saura na saba'in da shida ba abdamairul munfasilati da mirai masu rarrabuwa alkhasatu bin nasu masu keɓantar fataha shi ita ce iyaya wanda suna keɓantar fata'a ne lil mutakallimi ga mai zance ne wanta da muka yi ana nahanu anta anti antuma antum wannan alkafatu bin rafi ne tana zuwa ne a mahallin rufu'a kaga ana dinnan kamar mubtada ne sami'un ya zama kabarun ana sami'un ko nahanu zahibuna ko anta qa'imun kaga mubtada ne duka da labari kowanne gabin a mahallin rufu'a yake amma ita iyaya tana mahallin fata'a ne maf'uli ce tana kamar inda Allah ce fa iyaya farhabu ai farhabu iyaya ne ku ji tsoro na sai aka ce iyaya farhabu ne ko iyaya fattaku ne ai fattaku iyaya ka gane ai ko iyana ta abudu eh to wannan a mahallin fata'a yake saboda maf'uliya iyaya lil mutakallimi ga mai zancen ne iyana lil mutakallimina ga maza masu zance da yawa daga uku zuwa sama iyaka shi kuma lil mukhatabi ga wanda ake zance da shi ne nasta'inu iyaka muna neman taimakonka iyaki lil mukhatabati ga wanda ake zance da ita mace guda daya iya kunna lil mukhatabati ga mataye da yawa da ake zance da su iyahuma ko lilga'ibai ni ga ga'ibai maza ko mata lilga'ibai ni maza biyu aw lilga'ibatai ko mata yi guda biyu ta suna baya bambanta da mirin maza da mata mhm sai me iyahu lilga'ib ga wanda baya nan ne ba iyaka lil mukaddam ba iyaha lilga'ibati ga mace ga'iba wata ba ta nan iya kuma lil mukhatabai ni gama wanda ake zance da su bi maza aw lil mukhatabatai ni ko wanda ake zance da su bi mata iyakum lil mukhatabi ne wanda ake zance da su maza gaba daya jam'i kenan daga uku zuwa sama iyahum lil ga'ibina ga ga'ibai maza iyahunna lil ga'ibati ga ga'ibai mata wannan duka dalili ne al khasati bin nasab da ke banta ga fata ita kadai zalla alhamdulillah sai علوم المتألف طريقة تعلم هذه نمر tafi da sun da kare shi ta alili da na ba mu tafi al-ustaz shaykhul islam muna mu shafi na 46 ne wa an shagana al-shaykh dattijan malami ya rera mana waka al'ustazu malami shekul islam dattijan musulunci burhanuddin hujjar addini rahimahullah yana cewa ne zu ko zawu yawwa jami ne ai in kace zu guda ɗaya zawu da yawa zawul ilmi a'ala rutubatan fil maratibi ومن دونه إذ الأولى في المواكب فذو العلم يبقى إذه متضائفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى يقي ولي الملك وللكتائب فأملي عليكم بعد ما فيه فاسمعوا ففي ففي اثر عن ذكر كل المناكب والحمد لله yana da yawa anya والنور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدار بين الجاهب kabo ko kika ce saura daya zaul ilmi ma'abota ilimi a alaru su bata zuna mafi ɗaukakan darajoji fil maratibi a cikin martaboji in an ce wannan makera ne wannan masaƙa ne wannan manoma ne wannan makiyaya ne amma wannan malamai ne ana neman martaba a wajen Allah to ma'abota ilimin su ne a alaru su bata fil da cikin dukkan martabobi ko kuma an kada wajen mukami din na duniya ce wannan sarki ne wannan gwamna ne wannan ciyaman ne wannan hakimi ne wannan dan majalisa ne wannan shugaban kasa ne amma wannan malami ne to ma'abuci ilimin ne shine a alaru subatan fil maratib wa min duni ko ma bayan sa duk wani matsayi wanda ba na ilimi ba izul ula daraja sai ta daukaka fil mawakibi kawai a cikin taron mutane shine mawkibi jam'u mawkabi wa huwa al jama'atu rukbanan aw mushatan shine taron jama'a da suke tafiya akan abun hawa ko kuma suke tafiya da kafa suna dai tafiya taron jama'a mai yawa shine mawkab ko mawkib jannu su mawaki yawa inda a cikin taron jama'a ne aka ce wannan malami to darajarsa ta fita kowa a cikin talaba wanda ba shi ba ko ko ne matsayinsa a izgul ula kawai wata dara ce ta ɗaukaka iya taron wannan jama'a amma ba a wajen Allah ba ba a lahira fazul ilmi ka ga ma boci ilmi wani shine mufradin izhu darajarsa ya buƙa yana wanzuwa mutaba'ifan yana mai rubanyuwa kullum aka wayi gari darajarsa tana linkawa wa zuljan shi kuma abokin jahilci ba'ad al-maut bayan ya mutu ta haka tayari yana karkashin turbaya an manta da shi kasa ce kawai za ta danne shi ka gane ai jam'u tirabin wa huwa bi ma'anar turab ka gane shi ne a tayari fa hayhata kai ya ne santa la yarju madahu ko manirtaƙa wanda ya hauhawi ya mahawan waliyul mulki matsincin mulki walil kata'ibi jagoran rundunar yaƙi la yarju madahu ba zai taɓa samun irin fagen da malami ya kai ba duk da abin da yake jagoranta ga mulki ga shi kwamandan kwamandoji amma dai bai kai darajar ma'abocin ilimi fa umli alaikum da sani zan ba ku shibta ba'a da ma fi shashi abin da malami yake cikinsa fasma'u ku ji abin da zan gaya muku ka bi hasurun hasurun kiyayewa ya tabbata bi gare ni an zikiri ga ambaton kullum manaɗi da dukkan darajojin ilimi yanzu zai fara gaya maka darajojin ilimi zuwan nuru shi ilimi haske ne kullum nuru fiye da dukkan haske ya hadi da yake shiryarwa anil ama gabalin makamta makamta zuciya ke ne ko me za ka yi za ka yi ala basirati wa zulgani shi kuma abokin jahilci marar dani matuƙar zamani bai da laga ya hidu yana tsakanin rasassu dan mu ga hadu ne huwa zulmatu shadida duhu mai tsanani wanda zai zo ya lullube har a daina ganin mutum to alhamdulillah sai ne marabu marabu mali na ilu Thank you. na ashirin da biyar? Nailul Arab bi sharhi ruhin adab. To ina za mu tashi? Ba mu fara tashi ne? Shafin ashirin da nawa? A can sama ko a ƙasa? Summa innal abda sannan shi ka gabawa ya firu yana gudu anha gaban waɗansu abubuwan da suke na ƙunci da talauci da jinya. Ka gane ai, wa yas'alullah kuma yana roƙon Allah an yi idahu ya nesanta shi anha gabalin jinya da talauci da cutarwar halitta da jinyace-jinyace. Kullum yana ta roƙon Allah, Allah ya nesanta shi gabalin wannan. لأجل الجهل أدليل الجاهل كذا وقبل فعله ده موجم أي كذا wannan abun arifai yake gaya maka eh su injiniya ta zo ma mara ba suke da ita sun san samun wato ƙarin samun daraja ne a gun Allah in talauci ya zo ko tsanani na rayuwa ko cutarwa daga halitta ko daga mutane sai su yi murna Allah yana so ne ya kala musu wani matsayi da mukami akan matsayi da mukamin da suke kai. Amma yawancin gaba garin mutane kullum za ga addu'a ka Allah ka rawa mu da talauci. Allah ka yaye mana jinya, Allah ka cire mana damuwa. Kullum yana roƙon Allah an yusqidahu anha da ajli jahlihi wa qubhi fi ilmi. To walidhalika da ma kane warada fi ba'd al-akhbar. Yalwa cikin shakin hadisai ga Allah yake ya Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ya abdi ya kai bawa na kaifa arhamuka to ta yaya zan ji kanka bidaji ma bihi arhamuka da tunkuɗe maka abin da da shi ne zan ji kanka na tsora maka shi ne domin na ji kanka kuma kai ka damu kana roƙo na wai in yayi maka to a ce ba ka sa rahamun kaifa arhamuka bi dafi imadihi arhamuka ta yaya zan ji ɗanka bayan na tunkuɗe maka ma abin da jiji da shi ne arhamuka nake jin ƙanka na tsora maka jinyan ne don ta cinye zunubanka ka je lahira ka gamu da rahama ko na tsora maka talauci ne don ya cinye miyagun ayyukanka domin ka zo lahira ba ka da wani nauyi ko zunubi ka gamu da rahamar Allah kai kuma ka dame ni wai in cire maka wannan jinya ko wannan tsanani kuma kana cewa kana son rahama to ya za a yi to malaki fal arifu shi masanin Allah huwa alladhi yatasawwaru shine wanda yake jujjuyawa bi jami'il adwar da dukkan jujjuyawan zamani ko jujjuyawan hali in halin wadata ya zo maraba Allah ne ya kawo a ji daɗi in halin kunshi ya zo a karɓa maraba Allah ne ya kawo shi liyaqdiya jami'al awtari domin ya gama da dukkan jujjuyawan hali wa talawul da kuma canja launi launi ma'al ashiyayi tare da abubuwa shi ka shi kamar su tiyarin mota ne duk inda ya zo kawai juya shi ake kuma yana juyuwa ba sai an sa masa giris ko bakin mai ba ya ce huwa alabu ma'a wannan shi da ladabi tare da wannan halara wal khudu'u da kuma kankan da kai ma alhaqi tare da ubangiji fiya cikin wannan kunci da jinya in ya samu mutum wa amma man kana la ya'rifu fil jamali wa amma man kana ya'rifu fil jamali dunal jalali amma wanda ya kasance shi yana sanin Allah ne yana gane Allah cikin jamala in Allah ya ba shi lafiya ya ba shi kuɗi ya ba shi arziki ya ba shi lafiya ya ba shi ‘ya'ya da gida da mota da mata a kai lalle Allah mai rahama ne mai jin ƙai ya ya ba ni jin daɗi dunar jalali amma baya gane Allah cikin jalala shi ce jamala in ta same shi in aka masa sata sai ji ciwo ya shiga damuwa kwana da kwanaki ko aka masa gobara ko aka tsora masa jinya ko aka masa mutuwa wani nasa da yake kauna ya mutu ko kuma harka ta zama ba daɗi jari kawai ake ji jarin ma ya kusa karewa to bai san Allah ba a cikin wani sai kuma zai shiga kama kame ko dai an samu hannu ne ko wani ne ya jefe ni amma in wadata ta zo ai ba zai ce wani ne ya bani ba to idan talauci ya zo ma wanda ya baka wadata shi ne ya kawo talauci to wanda ya zama baya gane Allah a cikin jalala kadai shi yana sanin Allah ne ya gane Allah a cikin jamala wa fil ada'i yana gane Allah ne cikin kyauta in ya masa kyauta dunal man'i baya gane Allah a cikin hanawa in ya hana shi wa fil izz yana gane Allah ne cikin buwaya da daraja mukamin da yake nema in Allah ya bashi talautar da yake nema ya samu annan yake gane Allah mai iko ne Allah yana kai shi duna zulli baya gane Allah cikin kaskanci in an tuɗe shi a sarautar ko tanuwa ta tsare yanzu ba a yi da shi ba zai gane wata killa Allah ya kansa da rahama ne ciwatuwar da ya yi a cikin mulki Allah ya bashi dama ne yanzu ya tuba kar ya mutu yana yi in ya zama ba zai gane Allah a cikin wannan kaskanci da ya same shi ba wa fi sihati yana gane Allah ne cikin lafiya dunal maradi amma baya gane Allah cikin jinya wa fil jina yana gane Allah cikin wadata dunal faqari amma baya gane Allah cikin talauci wa fil rakhai yana gane Allah cikin yalwa dunal shiddati baya gane Allah cikin tsanani to duk wanda ya zama haka fa innahu kazibun wannan makaryaci ne in ya ce maka shi arifi ne ko shi muridi ne sadiki to ƙarya yake muridi ne amma kazibi kazzabun ma yake ba wai kazibun ba wannan shine jawabin amma din ka gane ai shi yasa sai maka fa innahu da ce innahu ko wa innahu ba amma jawabin da ana ana ana ana yi masa ne da fa ka ga fa ko to wa amma من كان يعرفه في الجمال دون الجلال وفي العلاء دون المنع وفي العز دون الذل وفي الصحة دون المرض وفي الجنى دون الفقر وفي الرخاء دون الشدة فإنه haka ka'idar amma take jawabinta ana yin sa ne da fa ko masu tare idan suka ce amma ba'adu to sai su ce faqad ko fa innahu haka alƙur'ani amma gulamu fakana amma safinatu fakanat amma jidaru fakana ko amma safinatu fakanat haka dai inda amma ta musu jawabin ta dafa ake shi yasa ta maka fa innahu kazzabun wannan makaryaci sai me iqazur farkarwa ko fadakarwa daga aliyaqazatu ne kamar tanbihun ne iqazu qultu sai nace in ji mala fa in arabta anna lutfan lahi in dai har ka san lutfin Allah la yanfanku anka yawman baya gushewa a gare ka daidai da yini guda ko yawman ko a yini ma yawman ma to la tattahimanna ilaha karka tuhumu ubangijin dan ya gama ka da naƙasa ko tawaya ko jinya ko talauci ko tsananin rayuwa in dai ka san numfashin da kake yi ma arzikin Allah ne kake sha iska da kake kaɗawa arzikin Allah ne farcen da kake susa da shi arziki ne na Allah hannun da kake wanke kashi wani ba yi da shi da dama yake cin tuwo da shi yake wanke kashi wani duka biyu ma ba yi da shi tuwo sai an samar a baki kafar da kake takawa in dai ka san arzikin Allah ce wani ba yi da ita lutufin Allah duk halin da kake jita a duniya la ya fakku an ka yau mamma baya gushewa gare ka daidai da yiri daya to la ta himman na ilana karka tuhumi ubangiji karka ce Allah dan ne ka dora min talauci ko dan ne ka dora min jinya ko da baka faɗa da harshe ba fa karka faɗa a zuciya ko hali kasa akwai lisanul hali akwai lisanul maqali ko kowa ai zai ta shi shi musulmi ne ko a bakin sa wannan lisanul maqali ne amma hali shi ne nuna kai musulmi ne ko ba musulmi ko manzo Allah ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa da hannun duk wanda musulmi suna cutuwa da harshen sa ko da hannunsa to wannan ba musulmi bane a zahiri to saboda haka dole ne mutum ya kiyaye harshensa da zuciyarsa da halinsa ai abin yulat ta zunnanna su a birabbina kar kai mummunan zato ga ubangijinmu dan ya tsora maka jinya ko talauci ko tsanani kar kai mummunan zato ga ubangijinmu wa khaliqina mahalikinmu fi fi'ili cikin aikinsa da yake aikatawa baina ibadi tsakanin bayinsa fa takzula sai ka tabe ka kunyata duniya da lahira ai menene tub'iduka eh yadul inaya hannun nan na inaya ubangiji za ta nisance ka ba da qurbi bayan da ka kusanci ubangiji wal me wal wilayati bayan wilaya soyayyar ubangiji ta jibince ka to sai kuma a nesanta ka fa taj'aluka yadu ina sai ta saya ka min ahlil jinaya daga ma'abocin laifuffuka a maimakon kai da mai ɗaya ne domin za ka zama mai laifi ba a dalilin wannan ƙauro da laki da kai akan jarrabawa ta ubangiji to alhamdulillah sai ne babu ahadisu na bariya na za mu tashi tashi na hadisi na nawa tashi na tamanin To, hadisi na sha biyu, salatun laili masna, sallan nafila ta cikin dare raka'a biyu ne, duk raka'a biyu ka yi sallama, ba a yi raka'a ɗaya, sallama ɗaya, ba a yi raka'a uku, sallama ɗaya. Bai za ka shi a hukumin suba in ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta yi, salla da ka ta ce sallaci wuturi raka'a ɗaya, wahidatan ƙwayar tutiru lahu ma kan sallah da zaka zai masa wuturin duk abin da ya sallah kaga nan maza Allah bai yanke ba ka a ɗari za ka yi da wuturi to babu laifi wani ka hamsin za ka yi sallama ashirin da biyar sannan ka yi wuturi guda ɗaya babu laifi amma ya zama duk raka a biyu ka sallame duk raka a biyu ka sallame rawahu ahmad an abi huraira ko rawahu al-bukhari wa muslim an ibn umar sautani muryoyi guda biyu mal'una nutsinannu ne fi duniya wal akira a duniya da lahira murya biyu ko sauti biyu Allah ya tsine musu a duniya da lahira na farko lizmarun inda ni'imati muryar goge lokacin da ni'ima ta faru an yi aure ni'ima ko an yi suna ko mutum ya samu kuɗi ya gina gida ko ya ci zaɓe ya gayyato makaɗa ana yin goge ana sharholiya wannan murya inan ya ce a wajen aiki maimakon ka kira malamai su yi wa'azi ko a yi walima ko a karanta ƙur'ani ko a ambaci Allah ka gode wa Allah sai ka ɗebo makaɗa wannan muryar goge an tsine mata inda ni'imata sannan warannatun da yin ruri kuka inda musibatin yayin wata musifa da ta faru mutuwa aka yi maka kukan da za ka yi wannan kukan sautin an tsine masa to aka tsine wa muryar to ina kuma me muryar eh rawahu al-bazzar an anas sumu li ru'yati ku yi azumi li ru'yati ga ganin jinjirin wata jinjirin wata ramadana karshen sha'aban ya zo sai aka ga jinjirin wata to gobe ku tashi da azumi wa afdiru kuma ku ci abinci ku yi sallar idul fitr li ru'yati ga ganin jinjirin watan shawwal fa in gumma alaikum idan aka rufe muku wata da hazo hazo ko gajimare lokacin da sha'aban ya 29 kuka duba ba ku ga wata ba ko kuma ramadan an yi azumi 29 sai aka rufe muku watan to fa aqbilu iddata sha'ban 30 ku cika kidayen watan sha'ban ya zama 30 to gobe ko an rufe muku watan jibi dole ku tashi da azumi dan babu azumi 30 babu ba wata ne 30 da eh shi ma wancan din ba cewa aka yi watan bai kama ba ba eh domin malala ya ce a sharu 29 yawma eh asalin kwanakin wata kwana ashirin da tara ne to amma shara sai ta bai sai ta dabaibaye mana yin azumi ko ajiye azumi da ganin wata ba dogaro da asalin kwanakin wata ba domin ko hadisin mazara sallama da iyalinsa da na aisha da su hafsa suka masa yajin ai mazala da suka haɗe bar baki ya yi musu yaji ya koma masallaci ai ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zai dawo gidan nan ba sai ya yi wata guda wata guda ya ƙaura cewa gidan sai dawo masallaci wai ba ta manzan Allah shi suka haɗe mar baki to da aka yi kwana ashirin da tara sai ya dawo ɗakin nana Aisha ka san sai sun fi kowa da samun kwanaki yana dawowa sai sai ya rasu da kai fa kace kai rantsuwa ba za ka dawo ba tsawon wata guda yau ko wata bai cika ba ashirin da tara shi ne shi ne shi ne sai da ai haka haka haka shi ne wata kaga hakan nan goma da ya sake haka wata goma ashirin to wajen haka nan ku sai ya ware wannan haka shi ne wata saboda haka ba zan yi kafara ba na cika rantsuwarta kaga kwana ashirin da tara shi ne wata amma sai ke fa in gumma alaikum in aka rufe mu da ce in wata bai kama ba da ce in wata bai tsaya ba a in aka rufe ka gane ai gumma din ma'anar rufewa aka yi wani hazo ko wani gajimare ko wani kura ya sa ashirin da tara ba ku ga wata ba ka gane yayi wannan kamar yanzu a Qur'ani sun malaya ku nabu kum alaikum gummatan su maqadu ilayya wala tunzirun yanzu annabi hudu ba yace mutane na tunda kun ba kwa so na ba kwa kauna ta dan nazo muku da shiriya to ku je ku yi duk abin da za ku yi ko hallaka ni in kuka gama shirin sun malaya kun amrukum sannan lamarin ku na hallaka ni kar ya kasance gummatan a bishi kaga wannan gumma kenan to shi nan ma ce fa in gumma alaikum in aka rufe muku watan ana aka samu gammu ai bakin ciki ba albai a zuciya ba zuciya ce kawai take iya sanin sa amma in ya kai ga huzunu to zai bayyana har har a gabobi an ganka an san kana cikin damu amma shi a gammu kawai a rufe shi a zuci fa aka min idan ta sha'abana 30 rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah asamtu zama shiru ba yawan surutu sayyidul akhlaq shine shugaban dukkan kyawawan dabi'o'i wa man maza duk wanda ya cika kakaci da yawan surutu ustukifa bi za a rena shi daga istikfaf ne duk wanda ya cika surutu da miza da kakaci da zolaya da ba'a to mutane za su rena shi rawahu dailami an anasi a salatu fi jama'atin sallar farilla cikin jama'a ta'adilu kamsan wa ishirin salatan tana daidai da sallah ashirin da biyar da mutum ya yi shi kaɗai fa idza salla fi falatin amma duk da haka idan mutum ya sallaci farilla a daji shi kadai saboda rashin abokanan yin sallah yana gona ne a zahar ta riske shi shi kadai ko yana wajen kiwo ne ko halin tafiya a daji shi kadai ko ya je sassaƙar magani ko ya je yin itace a daji sai lokacin sallah yayi zai sallah shi kadai yayi alwala ya sallace ta shi kadai fa atamma ruku amma ya cika ruku'unta to sujuda ya cika sujadarta to balagat kamshi na satan ta kai sallah hamsin da wanda yi irin ta wanda ya shi kadai a cikin gari ba an ce in yayi a bayan liman salatul jama'a ta azul kamsan wa ishirina ba to shi kadai din da ya a daji saboda ya ji tsoron Allah kaga anan babu zartariya ba wanda yake ganin ka sai Allah saboda haka da ka cika ruku'un nan Allah ya san dan shi kai da ka cika sujjadar nan Allah ya san dan shi kai ba dan wani ya ganka ya ce kana kotan kulciya ko a ce baka iya sallah ba to anan Allah zai rinka maka ladan har sai ya kai sallah hamsin ta wanda ya yi shi kaɗai a cikin gari rawahu al-hashim an abi sa'id as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addini الصلاة مفتاح كل خير صلى إذا مبوط دكان الهيري ودنيا أدنى لاهرة إن كان ما الله يقول لك قفوف الهيري وكيف يتصلى الناس في باين فرلا رواه الطبراني والحمد لله فاتحة صلاة الفاتح Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda kuka umarci mu da addu'a Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله